أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والكاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدريجه والهداية العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan uwa da muke tare a wannan rana samu mai albarka yau muna rana ta alhamis yau uku ne yau ko malam daya a watan arabi uku ne ko hudu to yau uku ga watan sha'ban hijiran shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyu ne ko malam ashirin da biyu ne ko ashirin da biyu ga ashirin da uku da ashirin da uku ga watan biyu 2023 miladiyar sunan isa alaihi salam karatun mu ne wasiƙu karatun mai daga dare cikin wasiƙu shi ibrahim radiyallahu anhu idan mai biyayya bai je yana tare da mu ma mun kwana ne a cikin zama na talatin da tara a da takwas yau kuma zama na talatin da tara mun kwana wajen da shi ibrahim yake bayani akan bambanci tsakanin tawakkali da Allah da kuma tafwid yace ya mana bayani akan wato shi a farko bayan at-taslim kai wa tafwid shi da yace mana taslimi shine kafin abin ya faru to ma abincin wanda yake mai tafwid ga Allah shi kafin al'amari ma ya faru ya ba wa zabi wa Allah duk abin da Allah yi to daidai ne shi bai da zabi na Allah akwai abin da Allah ya shi kenan amma yake tafwili shi ne kuma mafi girman daraja akan taslimi shi kuma taslimi to Ibrahim yake shi ne a mai taslimi ba shi taslimi shi ne wanda yake da ya mai da hukunci yana da zaɓi kaza yake so Allah ya masa amma kuma da hakan bai zuba ya yi taslimi ya nika wuya ga Allah ya koma da zafin sa shi ne na Allah shi ne tasbih shau Ibrahim sai ce mana amma soyayyar Allah amma mahabbatul lahi amma soyayyar Allah ta'ala li abdi soyayyar Allah madaukaki ga bawansa yace fa iradatu lahu khayr dunya wal akhirah nufin alkhairin duniya da lahira da Allah ya bawa ya samu idan mumini shi ne wanda yake Allah yake fasar samun alkhairin duniya da lahira idan kafiri ne kuma nufinsa da Allah ya yi ya samu alkhairin duniya to wannan shine soyayyar Allah dan da Allah bai kunta soyayya da bai halice su ba kuma bane yake ya samu wani abu ba yace amma wa mahabbatu fi amati kalbi amma soyayyar Allah a gaba ɗayan halitta yace mujarrad wanda take jaran soyayya da Allah yake mata duka halittar da ne da kafiri da musulmi da dabbobi da itatuwa da ruwa da komai ya ce wannan iradatu ijadihi iradatu ijadihi nufin samar da shi koyi Allah ya yi to Allah ya bada da san inda Allah ya ce wallahu ya khalqu ma yasha'u wa yaqtaru yace bi hada shau yace da wannan ne sa kama kala shehu fi mahabbati kufai ya inganta cikin wato abin da shehu ijani ya faɗa cikin soyayyen kafirai wanda yake cewa Allah yana son kafirai ya da ya ce ya kuma Allah na son wato wanda suke bautun kuma gumarsa Allah duk na son su ya da da Allah baya son su da bai halice su ba amma baya baya son aiki da suke yi an gane shi ne ke kuma anawu ma'anar cewa ana yake iradar su da alalin bidiyo nufin Allah ta'ala wajen samar da su inda baya son su da bai samar da su ba kuma shi ne wannan aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Allah ubangijinka yana halittar abin da ya so da wa ya kaje kuma zaba da ko bai cikin halitta Allah na san abin da yake eh amma soyayyar hawa ne yace nufin da Allah ya samar da su wannan ma soyayya wa ilayhi shi wa hadis yace gare shi ne hadis ne yake nuni annabi yake ce Allah yake faɗa a cikin kursi yana ce kun kanzan da bu'ura ba a hababta bu'ura ba ni na kasance taska ne ba wanda ya sani abin Allah ya rika ba wanda ya sani yake to sai na so a sani shine faqalatu khalqan fa hiya arsu sai na ta halitta da shi da da shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi aka san Allah alhadisi to amma rida amma abin da yake nufi da rida yadda na Allah da yake nufi cewa muna neman Allah ya shiga mu radiyallahu anhu wa radhanu abin da yake nufi da yadda Allah waliddu sufi shine kishiyan fushi kishiyan fushi shine yadda idan Allah ya yi da ke to babu fushi bayan har abada ba irin yadda mu ne mu mutane ba da ka iya mutum kaya da kana son ka kaya amma in maka abin haushi kuma da ka yi fushi ne shi yasa yadda Allah ta fa aljanna wa ridwani min Allah akbar yaddan Allah ta fi girma ta fi aljanna girma bayan an shiga aljanna yan aljanna za su ziyarci Allah an ce ziyarar Allah da ganin ta yamma aljanna daɗi to Allah zai tambaya da kuke bukata ce bayan yadda da kamo da dai Allah ina bukatar wani abu sai ce ku koma ku je ku tambayi malumin shi ne ake ce malamai suna da daraja har alayi sai malamai su kun je ya tambaye ku ku ce muna neman yaddar eh shi ne aka ce dan Allah ta fa aljanna girma kamar yadda Qur'ani ya fara yace to yaddan Allah shi ne kishin fushi idan Allah ya ce babu fushi ba shi ne matsayin da sabai suka samu domin bayan Allah wallahu ta'ala za su radiyatun Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa me ya dace mutlaka mutlaka ya dace cikin yadda wanda babu wani abu bayan ne da azumi da abu daga azan har abada in Allah ya tada shi kai mu har wa bil ladhi la wujudil majaz amma da kallo ko zuwa samuwa kallo zuwa da samuwa da Allah ya samar da halitta yayi ya samar da halitta kuma ya ce to al majaz to idan Allah kwana ya zama majazi ba kowa ne Allah ya yarda da shi ba kala ta'ala Allah ya ce wala yarda li ibadi kum Allah baya da baya da baya da ma bayin ta kafin shi Allah bi zuba bayin ta cikin kafin shi ba Allah wannan ai wannan aikin Allah bai da shi wa in tashkuru yarkabu lakum amma domin Allah ya ce in kun gode sai ya tsare godiya nan nan kun zama musulmai in kun zama musulmai ku kai aika masu kai Allah ya tsare ku wa in tashkuru yarkabu lakum in kun yabi Allah kun gode sai Allah ya tsare ku Allah ya jira ka ji dogon rai da ɗauko wuta ayoyi wanda kai ka ce yau ka fara jin karatu ana fito maka da karatu ko wala yarda yi ibadi Allah ne zai ka fushe bayan ka wa in tashkuru kuma yarda ku duk kun gode ku ne jira musulunci ke sannan Allah ta ce mali dabat illa wa arsu jinatiya ina ce ta ba wata dabba ba sai Allah ke ce sarko ko wancan wancan سورة الجمل كانت وإن تشكروا يزال لكم آية بقول وأنكم سورة هود آية مسلمة شدة فإن الله يجب والله خلقكم وما تعملون Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikata sai za ka ce ba wa mara da aiki na shi ne su baye a wannan matsayi yin kuncin ma su ke wani a cikin bauta wa Allah zai aiki ba na su na Allah ya kaddare ka dai da ba ya sanda kai mutum da wani sun fi ka lafiya sun fi ka wani tsari sun fi ka gera duniya amma Allah bai shi bauta masa ya zo ba su bauta masa a ce sai ya yi jini da ke kake bauta masa ya sa babu wani aiki wanda ya kana ya sa duk wanda ya fice su ma ba shi ke gani ba Allah ne ya musu jarabawa ta hannun wani to ba wani ce ba ya ka ji shau ta da dalani ka magana cewa su fa ya yi su hatta mutum kuma ka da aiki Allah ya yana ya wato ya yi da wannan aiki ba ma'ana ba ya yi da shi yana so a yi ba a'a Allah shi ya halicci wannan aiki wanda abu da Allah ya halicci yana son abu ne amma kuma bai yarda a shari'a a masa ba amma a hakika shi ne sun jari ce masu bauta masu bauta ba kowa ba hakika sai wa Allah ya ai a hakika waye ubangiji da hakika Allah to su kuma zo suna bauta ne suna ganin wannan ubangiji ne ba ba ba ubangiji ba an gane wannan da wata karatu ne mai dangewa هو في الأجل رادود عزلتي الله يداني وفي وقت دور المعصية من الأبد أما هو كشين دباوة يجب غرامة أو ساتي أو كشين ما الله كشين شيء wa fil ajri muhibbu amma a ajal kuma Allah masoyi ma dukkan bayin sa da abin da suke aikata wa fi waqti al kufri mubghid amma su suka ba kuma ya zo yake kafirci Allah kuma na kin sa a lokacin nan baya da wannan aiki wa adu kuma Allah ba kin sa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa inna Allah adu lil kafirin Allah makiyin kafirai wa hada da wannan ne da alam shi wuce da ka san anna Allah muhibbu mubghid Allah ne son abu ne kuma lokacin Allah na sifan mubtili ya ci wannan abu wa waliyin Allah ne dan al'amari ne masoyi ne wa aduhu mun san kuma Allah ya zama mutti idan ba wani abu ba halara sai Allah kuma ya mutti wa sahibu Allah wani san ya zama mai fushi wa yufsidu Allah wani san ya zama ya kafa da aiki kuma wala yi fasada amma kuma Allah ba ya san barna ba Allah ya zama mai ba da aiki amma ba ya san barna bai sa an dace a fani idan muka ga a cikin ayyukan Allah ma yake fata da abin da yake kama da farna in ga abin da yake kama da farwa huwa islamu amma abin ba gyara ne shi nafsi amri a ainihin hakikanin al'amari an gane akwai lokacin da zaka ga Allah ya wani aiki kamar farna yanzu misali gida ne mai kyau na mutane ya Allah ya ka ya manta masa gobara ka kone yaro kuma su mutu da gobe ya kaga wannan aikin ai ba gyara ba amma kuma hakika gyara ne shi yasa malam bahaushe shi don tarbiya na musulunci ruwa ne zo shi gidan mutane an ce to yaya ne shi kuma ya gyara yana da waye ruwa Allah rashin ruwa ya barna ba ruwa ya gyara shi haka fita da ya samu tarbiya irin na musulunci wa islam shi nafsul amri subhanahu zid jalal wal ikram a haƙiƙanin al'amari gyara ne da Allah subhanahu wa ta'ala ma abu shi girma da kuma girmamawa wai wajenta faraga shin Ibrahim in ka samu dama ka bayyana laka bayanan sakiyan dan maka bayani bayani gamsarwa ya wa lillahi wa kuwati da girman Allah da karfin Allah da dabaran Allah wa salam shoshi an ce ka mata gare ku wa kataba Ibrahim bin Azza Abdullahi Tijani shi Ibrahim dan shi Alhaji Abdullahi Tijani shi ne rubuto wannan kosa kosa da wata yin musamman an ranar asabar da talatin الثلاث عشرة الثلاث عشرة خلت من رجب لو فانا قوم شاء بيوتي جا رجب سنة حلق شكرا نجوه تدريبكم جا سنة يعني جريدة فأول مقامات التوكل شيء شفركم مقامي التوكل ثم التسليم شيء تسليم لي أو يا الله ثم تفويل شيء ثم تفويل شيء مجي جرما ومقامي شوف دام شجا فصل الرسالة الهاجية عشرة من الفتاوى watanni kenan wato alhaji ta ashara wanda take goma sha ɗaya daga cikin fatawoyi da shi wace bismillahi rahman rahim da shi wace ina farawa da sunan Allah mai rahama mai biyu alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim malik yawmi shi wai karanta yin ayoyi na fatiha yace amma ba yace baya ga haka yace hamdu hamdu subhanahu bil kana hadhihi al hadarat yace godiyan Allah da tsarkinsa ki tabbata gare shi da harshen wa'innan halarori ma in yawa alaihi fi sa'ir hanyar kamalati da abin da ta taro a shauran halarori na cika yake fa'ala rasulullahi akhwa fillahi wa fi rasul in shawarci halaran Allah wato wato ita ce shi mafi yan uwantaka halara cikin ‘yan uwantaka cikin ‘yan uwantaka cikin Allah wafi rasul shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wafi shehi ‘yan uwantaka cikin shehu tijari sallallahu shehu Ibrahim shi shehi wadi ya ta wadi ne kira wannan dole masa haka a tafiya yi wasiƙa ne wasiƙan ya ce shehu Ibrahim kira shi shi shehu sani ma'ana shi wannan ɗin wai shehu shehu Ibrahim ya ta wadi wadi ne kuma masoyi na السيدين شيخي وعجيبي السيدين الحمد لله يجي الشيخ النبيو دا بابا شيخ من الشبراء النبيو شيخي واتو شيخ النبيو وعجيبي مكريا بلديو السيدين واتو جاغولوري بلديو الحمد لله ما تتوقع بلديو ومنبرين الأسعدين منبروري مكريا أزبتي بلديو سيدي محمد sayyidi yace shine sayyidi Muhammad ibn Sayyid Ahmad ibn shayi Muhammad ibn Hafiz wa sayyidi Muhammad ibn Shayi Ahmad ibn Shayi Muhammad eh shehu Ibrahim yace sayyidi wanda yake shine Muhammad dan shehu Ahmad dan shehu Muhammad kuma alhaji Muhammad alhaji kenan almisi da kuma sayyidi Muhammad dan shehu Ahmad dan shehu Muhammad kuma eh ya'ya biyu ne shehu Muhammad bin a shehu Muhammad alhaji shoji rubanillahi ta'ala an al-jinni wa annabi an so bara da shi dan Allah ya tabbata gare shi da kuma mu gabaki daya shoji asani la tajidu ma'rifatan inna ma lazzatan takattu so bara da shi wato daukaka asani yace daukaka a afwa sunaye yace a labtadihu ko wasu ɗan sunaye labtadihu ma fatan ba ta ƙara masa sani wa inna ma lazzatin ta tabtuwa kawai yace wani jin daɗi ne na rubuta ta da shi wace wasu bai ita na gaisuwa da yanzu yace salamu alaikum halatul kurdi wal bu'di salamu bihi tazdadu rabiqatan hudi salamu bihi tahayyal kusu tahayyal kusu wa yaddal bihi kulla karbi ma'a salami ila hajji salamu bihi سلام به لم تبق منه بقية سوى نظرة الأيدين أو شهوة القلب شبرا يتي wato yana musu gaisuwa ya ce gaisuwa ya tabbata da gare ku halin kuru a halin da nake kusa da ku wal buɗi da halin da muke nisa duk gaisuwa ya tabbata gare ku salamu salamu bihi yake gaisuwa da tabbata wanda kabila ita ta zadura bi atin wajhi wanda take kawuji wanda take kara wato wanda take kara rajiya wanda take kara dankon soyayya salamun bihi shaura ya ce gaisuwa wanda da irin wannan gaisuwa ne ta hayan mutu zukata take rayuwa wa yadda bi kuma bihi kulla kalli kuma da wannan gaisuwa ne dukkan wani bakin ciki wa yadda bihi kulla kalli yake yaya kuma dukkan wani bakin ciki ma'a salayin bila hajji tare da kuma gaisuwa shugabanni shi wanda ba su da iyaka salamu birni shugabanni ke gaisuwa ta tabbata ta gaisuwan wani mutum wanda nan tabbata min hukunciyar wanda bayi da wani saura gaisuwan wani mutum wanda bayi da wani saura shi wannan zaratul ainihi wanda sai gani kallon idanuwa kawai au shahwat qalbi ko kuma wato sha'awa irin ta zuciya wato zai zuwa irin wanda ya ƙare cikin soyayya ta tabbata gare ku wanda shi bai da wani saura so bra yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace amincin Allah da albarkatocin su yadda ya tabbata gare ku amma da maulana hatta tijani radiyallahu anhu yace da madadin maulan mu shawa man tijani radiyallahu ta'ala mu jumhu yace abin da yake wajibin mu wannan musiba wa in kana la yana hasuru وعلى بعض بعض أكثر إفتا أكثر شبراين يتي هو لا يعلم واتو مدد شيو رضي الله عنه دون من جيتوا لنسيمه لا ينسي بايا تكيتوا أما وعلى بعض بعض أكثر شو يجي أدنا شاشي شاشي واتو من كمن لك شكيك كأن لك يتحيط عليك مكو بيتون الإعلام بالسوري كتابكم شو يجي إنا سندكم da saduwa da saduwan littafin ku shine wasiƙan ku allati wannan da istafarna ni jiniya shobra shi wanda mun amfani da ba da ne ba ki sai wannan wasiƙa mun amfani da abin da ke cikin ta salamatukum wa salamatu man ma'akum min sadatina wa ma'ahu min akhawatina wa hababina shobra yace aminci ko gaisuwan da gaisuwan wanda yake tare da ku daga cikin shugabanninmu da wanda ke tare da su daga cikin yankuwanmu maza da yankuwanmu mata wanadu walillahi ta'ala alhamdu wal ni'ma shubra ya ce mu godiya ya tabbata ga Allah da baiwansa fi ajiyati da afiya sai wuce muna cikin lafiya kuma don bangaren ba ana cikin lafiya ba eh wani ma ya ce madalla wani ma min Allah maulana eh ya ce madalla da Allah wato wanda yake shine majalisun al'amarin da dafiyatun wa ma'ara huna illa na khairu yace da dafiyatun mai taruwa wa ma'ara huna kirki ma ba abin da ya faru a nan illa alkhairu tammi illa alkhairu tam sai alkhairu ne shake zahiran wa batinan zahiri da batini walillahi alhamdu wa shukr godiya tabbata da Allah da kuma duk godiya gare shi shi yake wa kad arsal ilaykum ya walillahi wa quwwati yake cikin godiyan Allah cikin wato karfin Allah da ikonsa na tura muku da da kai wa iswani a shekai shauki ce ka da shi shauga ta da shi shauga ya ce na turo muku da da kai wato wa iswani a shekai alhaji wa muhammadu fa shauga ya ce na turo muku da shawa da banni guda biyu ɗan uwana guda biyu ko kuma ɗan uwa guda biyu sadati sadati zuwa ga madina kuma ɗan uwana a shehaini ke zai guda biyu alhaji shi ne shehu alhaji wa muhammad da shehu muhammad fal wa ahmad bin muawiya da ahmad dan muawiya wa adil bin jami'ukum so ce ina nima daga baki ɗayan ku wa atawajjahu lakum bi shay'in radiyallahu ina fuskantowa gare ku da shehu jabir radiyallahu anhu an tusani shehu ibrahim ko kuma kuma kuzuri wato shehu bai samu zuwa wajen su ke fi ta akhiri rujui ya shehu ibrahim ce kuma mu sama cikin jinkirin juyowar su ya gare ku wa in kana alaihi shehu min al-mu'atabati ko da shehu ibrahim ce akwai wani abu akan su na wahala ko kuma mu'asaba na zargi wa bari unin ha shi Ibrahim shi su din nan ku ta tuni da abin da aka zarge su inda ma yi alayya yace duk abin da na ku zargi shi Ibrahim da aka wajibi yace ma na kan ku gale ku su ku gale shi na su wannan gidan alayya ne irin da Annabi sallallahu alaihi wasallam la ala ga kan ku gale su wani in ba ni ba wa ala ilgu sama'a min ku kuma na neman mu sama'a bi fadlin minkum sajada halalan bi Allah ya muku wajudin da baiwa da Allah ya muku wa karni da baiwa kuma da Allah ya muku ko da girma wallahu yajazina Allah ya mana sakamako wa yajazikum anna khairan ya muku sakamako kuma da alkhairi wa yatawallana Allah ya insa al'amarin mu wa yatawallakum bi du'ati al'amarin ku wa wa yatawalla salihin shine mai jibintan al'amarin salihan bayi shi wa amma su'a wa amma su'a an kai ce tantin wurin hatin tijani radiyallahu anhu yace to amma tambaya da kuma duk wannan babu na makaranta a wannan wasiƙa ne da muke cikin duk din zuwa ne shugaba ne ke sai to amma tambaya da kike mun game da kirkiyar tantsirin murji yanda in mutum kai mukaddami ne zaka ba shi dariƙa eh yanda mukaddami in zai ba da dariƙa yace yanda ake ba da dariƙan shi tijani radiyallahu anhu yace fakar kala wali radiyallahu anhu shubra shi mahaifi na Allah ya kara masa da ya gaya ya fara yace ya karbu salata marrat min salati fati da mawdu'i wa yi sawaba hali maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifi na gaya mu shi zai ba da dariƙa yakan karanta salatin fati kafa uku a lokacin da zai ba da dariƙa eh yace sai ba da ladan da zuwa ga jagoran mu cikin al'amarin mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa Allah zalika yace wal Allah yayi haka ne istijlaban bi hududi ala bi hududi hadar shay radiyallahu anhu yace Allah walidi na yayin ya haka dai dan jawo halaran wato shi gani radiyallahu anhu ya da mutum dama zuri ba da dalila inda shugaban ka shi a lokacin ka halaro shi gani a ranka kuma ka ji a ranka shi ne yake garu ta dai ba da dalila ba wai kai ba ga da kai dama mutane ne na majazi amma na hakika shi ne mukaddami amma shi wani ɗariƙan kuma gaba ɗaya na hakika kula da shahinta shi ne annan mambo sallallahu alaihi wasallam to sai ce ne sai ce da Allah ba kuwa mahaifin sai kan haka ne take jawo halayen shi wani jami wa bi huduri shai ya ce da zaran shi wani jami kuwa ya halarto ruhi ya rasu to ya tsanci mulakin fi imasan kulliya ya ce a yayin shi ne ba da ɗariƙan zai shafi zai girgiza kansa ba shagewa gaba ɗaya zai gaba shi zai kaddara ba shi ke magana ba hakiki ya sa hakiki wani da kiri shehu wuce bilawa ta ɗafi shi kenan shehu ya ji shehu ci dani zai laƙa ɗari ɗan ba tare da wani wata ba sai kuma muridu sai muridi ya tashi rigar da shehu lamin mulki sai ya tashi yana muridin shehu ci dani na hakika ba muridin shoke ba shi ɗari ɗan ba sawabu shehu ci daidai da kada shi salimi أو في غيرها من من البلاد البعيدة yace a ya zama fisani yana cikin wato nan a bani kan ne au in dai ga koyi da cikin wadanta ni da bilal da gudu albaki da yake da nisa mina shayi wanda yake shayi yake nisa da shayi da Allah hazma zahiri gurgurdan zahiri ko a garin shayi da take ko a wani bangon duniya take to haka ake so mutum ne duk wata ana gwadawa ne dan fa ka bada dalika ba wai mutum wannan muni ne kamar eh alhamdulillah Allah da fata ne kaje karba amma hakika ne shi da ne ba shi da kuma kai ma ana so ka ji aran ka ya dari kan ma na kamar kuma halara da ka turo shi wajen ka alba da dalika Allah kana ka turo shi yasa da ga wanda ba su da ainihin wato abin da ake kira manzumo wato ba su da karfi ba su da wato kafuwa a cikin ɗarikan ba ba su mora su hai ba a cikin ɗarikan ba su karanta abubuwa ba zauna da manya sun yadda musu ba har ga mutum na barazana mutum wani karɓi da yikan kuma shi ya riga faru da kawai musulunci ne mutum daga zarar ya musulunci to ba ka da ikon ka kira ka musulunci musulunci da kan sai mutum da na Allah ne su yara ka shi shi wa illa kana mallawin izini idan wanda izini gare shi ya lakana mu wani ɗarika وإن لكان من له إذن إذا وانت يكر إذن لك أنا كريكا في التمكين أتكين لك أنا و بالسنة المتقل بالسنة وانت يكي ساعدتا سنة وانت يكي باية كتير وشي يجب سوفيا دوا بالشيء رضي الله عنه دوا كيكا جو بجاني ينجي راجين يشيا باتارة دوانا كتير با وانجل يقول أيضا أيضا شيء يبارون أدي حكم مالي الشيء رضي الله عنه فالمرة يقول أين الشيء وانت دي بار إليك الشيء بجاني ko da wanda ya guje ba da ɗarika bai halar ko shehu kan a lokacin ba bai shafa kansa ba ko ya ba da ɗarikan da izinin da yake shi izinin na har zuwa ta shehu jani to a yadda haka ba shehu jani bai ba da ɗarikan ne lakin yace man man wara'a min wara'i hijabi sanad yace sai dai bayan bayan hijabin sanad bayan hijabin sanad ne shehu ya ba wani murid tijani kuru shi almajiri shi wuce jani ɗani shi na fiye a karan kansa lahu an yi nazila mallaka na human zila ta shayar da la'anu fi da ake wasu imanin adadin ma'ahu a ta yi da iyahu wa ma zalika Allah ya ya ce shi almajiri shi wuce jani ɗani cikin karan kansa ya halatta gare su an yi nazila mallaka na human zila ta shayar da la'anu yana da iko ya saukar da wanda ya ba da rika a mazauni ya rika ganin sa a matsayin shayi in ya ga dama ko ko ya rika ganin sa biya da ladi inda Allah ya ba shi rawa wajen sa inda gana kuma jarin kirgin shehu da shehu gani radiyallahu ta'ala na amma wannan shi ne wasu ɗansa shi ne lawul izin an yi nazila mallaka na manzila ta shehu radiyallahu ta'ala fi da haji a cikin bulta wacce ma al'ada ji ba a wanda zuciya da gita da shi a ta yi jirgin yawo a ta yi jirgin iyawo har shi ma ya same shi ya same wanda yake kamo matsayin wanda ya ba shi ɗaya a da shi ne shi ba zama a ce ba amma zalika Allah ya ji ya wannan ba ne gagarin Allah ba ne mutum da iya ka ba shi dalila idan kuma ya kamo ka cikin tafiya cikin halara sai dai zama kai kana amfanuwa da shi idan kuma ya wuce kama ita ya tsaya faruwa kuma zai iya mutum ya zama karatu a wajen kuma ga zai zo shi kama da kan shi dai kana da baiwa a kan kuma an gane eh kana da baiwa a kan wato ta hannun ka Allah ya mutu baiwa mutum ya ga aiki na addini kana da lada ko me ya zo ko da ya fito walau an yanzu da gairu yana da damar kuma shi almajiri su gani ya je ya nemo wani ya mai shi ya son sa izalan yasfal yumallaji idan bai rabbarta da abin da yake nema ba bai samu abin da yake nema ba wanda ya bashi dalika ba yana so ya zama arifi mata cikin halara yana da so ya iya ajiye shi je ya muni idan ya ga cikin da girmama shi da alfan da Allah ya kaddara ka san dalika ta wajen amma uba ne iyaye ai kai iyaye amma kuma dole ya girmama su iyaye da ake iyaye حيث إن الملك إليه ليس سواء ملك هنا شو يعني إليه لا ما تبع الطريقة با ليس سواء في قوة بزمو إيوا تكون كركم زلم الجم تزوى على الله ما ليس سواء وليكن وقوته بهذه استدراكه في شيء رضي الله عنه كركم بيبان الطريقة يا دنجتن إرد ديجية ديجي شو جدا إرد ديجي سويا دنجتن قدر المحبة تنزل gwargwaron soyayya da gwargwaron amfani da kake samu a wurin kuma bi kadir ma ta yi buhu ta nalu in da da ku haka suka ce gwargwarin da kake son shehu ka kake samun madadin shi ne muke duk da azumi a zuciya da soyayya haka yake ba ka madadi yake ƙara jawo ka cikin halaran Allah da halaran manzo Allah idan aka masu lada na ɗariƙa ba ɗai wani wani ƙarfinsu shi ne gwargwarin duniyar cikin shehu da jara da lana halittar tsirki lokacin da mutum zai ba da ɗariƙa wa kabla hudu kuma kafin ma ba da ɗariƙa ɗin da ke jin shehu a rana wa ba da kuma da bayan su إذا المربي في طريقة الشيخ رضي الله عنه الشيخ رأي في عين نان ميرينو على إيكا قولا في إيكا كلا المسلم وانت في كان في أنت تجي شيخ تجاري الله يا رب لا خليفة السيد علي حاجي علي عراجي رضي الله عنه بابا الشيخ الحاج علي عراجي من واتو علي فنشيخ تجاري ولا غيره باوكمون زمن كما أفتى بذلك الشيخ رضي الله عنه كما يجي الشيخ يبين هذا كذا لما وقع في الليلة لما وقع التنافس بين من أخذ عن سيد عدي عراجه وبين من أخذ عن سيد محمد مشي مشي محمد بن مشي بقوله رضي الله عنه يشفو كان يأخذ وانا مكان الشوى ba ruwan da ya kuwa matar ba da ɗarika ba ɗaya ta ba yayin ruwa gwargwaron duniyar da cikin shau da gani inda narke cikin soyin shau haka ne yace yayin da ba kuma mai rayuwa ɗarika ba shi wa ne a rajin ba ne a halifar shi da kenan wanda ya da wani hali ba kuma wani sa bane an gane duk wani wanda ya ba da dariƙa ba shi yake rayu ba a dariƙa ba shi tarbiyyar da kai ban ma tarbiyya ta yanzu sai dai shi ne wasu da ya ba ta wuri amma shi shi zane da tarbiyyar ta hakika haka dariƙan shehu ne ba hakika da lamari shi dai wasu da ne yake yayin da jayayya ko kuma tsere ya auku tsakanin wanda yake cewa shi ya tafi da rika tsari abin shi a arabi wani kuma yake haka baya cin shi Muhammadu Bushi sai suna neman su ce ai nuna wata muna ta wata muna ta sai su gane shi a duk abin da yake kai ka hakika ne a hannu ko duk wanda mushriki ya baka duk shi ya baka da ka hakika ne ko ne na baka man ya rufu ya rufu ne wani shi bara shi ya ne duk wanda ya sani sani ne ko yani yana nufin Allah da yake da musulmi ka na sani lalibi ba nuna sa ba ko shi ukiya shi ne shi wanda ke lalibi ba nuna sa ba huna anan mazallata kadimi lana ma'ashar mulkina shura yin tiku anan ba wurin zajiya yake mana mu taron masu ba da tarika illa man hakima Allah ta'ala sai wanda Allah ya kiyaye ya kiyaye shi wanda Allah ya kiyaye shi ko shi to kaga shine maganar da tabi'in shi ta wurin ba da tarika ta gori an yi ba da tarika ai a da zaran ka ba da tarika kai wasu da hakikan wanda ba da tarika shi wuce jami'i radiyallahu ta'ala haka in ka sa mutum tarbiyya wanda ya tarbiyya ta akida shi zani radiyallahu ta'ala mun dari ka ana son shi ne alfiya duwa ya san me yi daya shi ka duk shi ya dari ka ana son su ana jima masu halifofin shi amma ba wani su ya koyi karfi ka shi ne ya take kudi na zamani wanda yake halifin shi su kuma wannan ba su zuciya al'amarin su sai sun tabbatar da abubuwan da suke ya saba wa shari'a ɗari bisa ɗari ba wai son zuciya ba to yake sun dauke maka ilimi amma bayan su babu wanda yake ilimi ne ko da rita a wajen bayan ya shiga kamar yadda ba wanda yake koyi ka musulunci ba ka shiga sai dai ka koyi kanka da aikin da yake da ka musulunci yana da musulunci na Allah na kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuwa yau ina kalmomin yake son kwana nan sabila da karatu da yanzu zamu gabatar Allah da a shafin sarki zaki na kan sha'anin zaki Allah ya kara mana kan shi jarumin ma'ani